الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji na ilmul qira'at wato abin da almutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda kuma wannan shine wato darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 101 muna cikin mun kai karshen suratul abin nan furqan za mu shiga cikin suratu ash-shu'ara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to suratu shu'ara tana farawa ne da haruffa guda uku da ta'un da sinun da mimun tasimim an gane ko wanda kuma haka waɗannan haruffa da su suratun namli take farawa sai dai ita suratun namli tasim babu mim ita ko suratul qasas tasimim sai ai hatara kenan da qasas da shu'ara duka gaba daidai wa da suke farkon kenan amma ita namli ba ta da mimun ta'un ne da sinun to sai Allah subhanahu wata'ala ce tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake bayyananne ko ko mai bayyana gaskiya da ƙarya ya bambanta in mun ce mubin daga abada ne muta'addi la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya ce la'allaka nan la'alla ba tana nufin Allah yana shakka ba an gane ko to la'allaka kai annabi sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsaka zaka wato kashe kanka da bakin ciki ko zaka wahalar da kanka Allah ya kunu mu'mini dan ba su kasance mu'minai ba su mutanen makka Allah ce inna sha in mun kaso nunazzil alaihim minas sama'i ayatan za mu sauka musu aya daga sama imamu ibnu kathir al-makki da imamu abu amur ibn al'ala al-basri sun karanta inna sha nunzil alaihim an gane ko nunzil alaihim za mu saukar musu daga anzala yunzilu inzalan shi ko nunazzil alaihim daga nazzala yunazzilu tanzilan Allah ce to fadallat a'naquhum laha khadi'in sai wuyayensu su wayi gari laha ga wannan aya khawbi'ina suna masu kankan da kai sun mika wuya to an ce wuyayensu bai ce fadallat anaquhum laha khawbi'a ba saboda asirin ta dan adam din ake nufi gaba daya shi sa an ka ce khawbi'ina an ka ba wuya abinda ake ba jiki gaba daya wato dan adam kenan to wannan shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani har zuwa kissa annabi Musa wa ma ya'tihim min dhikrin min rahman wani ambato ko wani wa'azi ba zai zo musu minar rahmani daga Allah mai rahama muhdathin an gane ko muhdathin wanda yake sabon sauka ba ana nufin magana Allah sabuwa bace wato muhdasa kamar halitta ce nan ba halitta ake nufi ba sai dai zamanto Allah duk lokacin da ya so yana yin magana yana yin magana illa kanu anhu mu'ridin sai sun kasance game da wannan anhu an gane ko game da wannan ambato na ubangiji mu'ridi da sun kau da kai an gane ko yawwa a cikin suratul anbiya akwai ma ya'tihim min zikrin min rabbihim can ma ya'tihim ne babu wawu kuma min zikrin min rabbihim ba min ar-rahman ba to min zikrin min rabbihim abin nan ma ya'tihim min zikrin min rabbihim akwai abin nan muhdathin illa istama'uhu wahum yal'abun an gane ko can in ka nan anbiya in ka ce muhdathin illa istama'u nan ko in kace min rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin sai Allah ce to faqad kadzabu sun ƙaryata kenan sun ƙaryata ayoyin mu ba a kawo al'ayati ba fa sayatihim anba'u da sannu zai zo musu labari ko ko haƙiƙanin ma kanu bihi yastahzi'un abinda sun kasance suna izini da shi kenan za su gani an ce musu akwai azaba Allah suna dariya an ce musu akwai kaza suna dariya to da sannu za su gani an gane ko a cikin suratul an'ami faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum nan ko faqad kadzabu kawai an kace an gane ko can faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sai an kace fa sawfa ya'tihim can fa sawfa ya'tihim nan ko fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah ce to awalam yarau ila al-ardi sun busu duba zuwa ga kasa ba kam ambatna fiha nawa nawa ne muka fitar min kulli zaujin na daga dukkan nau'i na tsiro karimin wanda yake mai mutunci mai daraja an gane ko yawwa asalin karim shine kamar dan adam ya danganta shi zuwa gare shi mutum mai mutunci karimin ko kace mai girma ko mai albarka an gane ko yawwa to awalam yarau ila al-ardi can kuma alam yarau ne kam ahlakna cikin suratu al-an'am alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni yawwa kinan can babu ma wawun alam yarau kuma kam ahlakna ne min qablihim min qarni nan ko awalam yarau ila al-ard Allah ce to inna fi zalika la aya a cikin wannan abin da ya gabata wanda an ka ambata kana iya cewa shi zancen tsiro ko kuka ce a'a tun daga ayoyin da aka fara bayani in Allah ya so ya sauka musu da ayat da su yi imani da yayi kenan yana nuna kudura ta Allah inna fi zalika a cikin shi fitar da tsiron koko inna fi zalika a cikin fitar da tsiro da kuma mashi'a ta ubangiji in ya so ya sauka musu da ayatun da bai yi haka ba kenan ganin da masa da la aya akwai abin lura wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ce da yawan su ba za su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka tabbas lahuwa shine al'azizu mabuwayi ar-rahim shine kuma mai jinkai aziz yana da wazani guda uku azza ya azzu azza ya izzu azza ya uzzu dukkan ne ma'anar su a larabci to kuma wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim imamu qalun rawi na nafi' al-madani da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisa'i sun karanta lahwa lahwa an gane ko yawwa don a gane da kyau amma yi maha'un sukuni baya canza ma'ana Allah ce to wa idna da rabbuka Musa nan ne kista ta annabi Musa da yake ta maimaita za mu rinka duba wuraren da akwai taujihul qira'at wa idna da rabbuka Musa lokacin da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idafa lit-tashrif ya kirayi Musa annabi Musa ani til qauma zalimin kenan ka zo ma mutane azzalumai qauma fir'auna mutanen fir'auna su ne mutane azzalumai ala yattaqun shin ba za su ji tsoron Allah ba annabi Musa kistan lokacin da Allah ya kira shi da yadda an ka tattauna da shi tana nan cikin wurare daban-daban cikin alqur'ani qala rabbi yati ya ubangiji inni akhafu an yukadibun ina jin tsoron wasu ƙaryata ne Allah na fata an fahimce ni inni akhafu an yukadzibun imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kasir al-makki da abu amr ibnu al-ala al-basri sun karanta inniya inniya akhafu to yi ma ya'un sukuni ko fatha baya canza ma'ana yace Allah ina jin tsoron su ƙaryata ni sai yace kuma wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani an gane ko to ina jin tsoron su karyata ni wa yadhiqu sadri in an yi ma qafun damma ba sani ko mun fahimta ba to sai sai da mun to isti'nafi an gane ko in an ce isti'nafi kenan magana ta fuskar i'rabi ba ta da alaka da waccan duk da yake kissa annabi Musa ce kenan wa yadhiqu sadri kana ya dauke shi wa ana yadhiqu sadri ni kirjina yana kunci wala yanṭaliqu lisani kuma harshe na baya sakuwa irin yadda ya kamata tunda ya ce ma Allah ya roki Allah wahalul uqdatan min lisani ya roki Allah ya warware mishi harshen shi an gane ko wannan illa ce take ta annabi Musa mun ce an kawo kissa ta Isra'iliya cewa yana yaro ne ya dauki kanke shi ya bakin shi ba wani dalili da ya tabbata wanda mu munka cin masa an gane ko yawwa to wannan ita ce qira'a wato ta jamhur wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani sannan qira'a ta imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun kace an kace wa yadhiqu sadri ko ka kaddara tashi wa ana yadhiqu sadri ala al-istinaf ko ko awil atfu ala akhafu akhafu an gane ko ina jin tsoro fi'li ne marfu'i kuma wa yadhiqu sadri kidan ma'tufi ne akan shi wala yantaliqu lisani duka suna daukar damba ko ko ka kaddara wa ana yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani sai dan to istinaf sannan an karanta kidan wa yadhiqu sadri kamar da imamu yaqub ya karanta wala yantaliqa lisani sai malamai sun kace to irin wannan an yi mishi nasu ba ma'atufi ne akan an yukazzibun kenan da yace rabbi inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron su karyata ne an yukazzibun an harfu nasbin ce yukazzibun fi'li mudari'i ne mansubi wa alamatu nasbihi حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أصل شيء أن يكذبونني to da an ta shiga sai an ka shahe nunun waccan nunun nunul wiqaya ce ba nunun rafi ba ce an gane ko to tun da alman to mansubi ne an shafe mishi nunun to wa yadhiqa sadri kenan wa an yadhiqa sadri ina jin tsoron zuciyata kirjina ya kuntata saboda da'awa ba aiki ne mai sauki ba wala yanfariqa lisani ke kuma wa akhafu alla yanfariqa lisani ina jin tsoron harshe na ba zai saku ba fa arsil ila harun yace Allah ka tura zuwa ga harun shi ba ya zama to manzo taw nan uzurin shi ne annabi Musa yake ba Allah wala hum alayya dhanbun ala ramma yace fa Allah ina da wani laifi zamb ya an ce laifi ala ramma suna dai a cikin tafsirul qur'an bil qur'an kalma ta zamb ta zama to mujmal in ka ce laifi ai ba a san wani irin laifi ba ne an gane ko to amma can cikin suratu alƙasas ya haɗu ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsa ya hasara laihim shi da ce Allah na kashe musu mutum to su fir'auna masu kashe jarirai ba su kashe ba amma kashe musu ba su kashe balanta na kashe musu an gane ko fa akhafu an yaqtulun yace Allah ina jin tsoron su kashe ni qala kalla Allah ya ce a'a fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ku je da ayoyin mu muna tare da ku muna ji fa atiya fir'auna ku zo mu fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin ku ce ni mu manzannin ubangijin talikai ne ba sai ku mun fahimta ba fa inna rasulu rabbil alamin bace fa inna rasula ba saboda kalma ta rasul asalinta masdar ne in an kalta ma asalinta to da mutum guda da biyu da uku da hudu duka ko jam'i ne duka da sai zaman to rasul ake cewa an gane ko amma in an hankalta mata tashi daga masdar ta koma suna ana yi mata tasniya kamar yadda zo cikin tsaha fa kula inna rasula rabbika kinan rasula ne sai an ka shahi nunun lil idafa muna gane wannan ko wasu kuma sun kace a dama kalima ta fa'ulun duk inda take wani lokaci in an ga dama ba a iya canza ta ma'ana ana iya barin ta akan hali guda ba wai sai wagga kalima ta rasul ba kamar Allah ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ستمي ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فأول بيتي وهم لكم أعداء ما cikin suratul munafiqun ce humul adu fahdharhum munafiqai ai humul a'da'u fahdharhum to daga nan dai ku ce mishi Allah ya turo mu an arsil ma'ana bani Isra'il ka tura bani Isra'ila tare da mu an gane ko to daga nan Allah ya kwadi yadda Fir'auna ya tunkari Annabi Musa ya ce mai ba mu ne muka rede ka ba tun kana dan karami ka ji zancen kenan shekaru ya zo kenan wai yana so ya nuna cewa Annabi Musa ba wata tsaya bane sannan tun da su suka rene shi kenan suna da wani iko da sun kai mishi ma'ana kenan sun yi mishi wani abu shi yasa ya ce qala alam nurabbika fina walidan yace ba mu ne muka rene ka tun kana karami ba wala bista fina min umrika sinin kuma ka zamna a cikin shekaru ka zamna shekaru da dama a cikin mu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikaka wanda ka aikata wa anta min al-kafirin kai kana daga cikin butulu nan ba yana nufin kafiri wanda ya bar musulunci don fir'auna ba musulmi bane qala annabi Musa ya ce fa'altuha na aikata wannan idan wa ana min ad-dallin ina daga cikin waɗanda sun kai sun kai kuskure suka bata kaga nan shine al-i'tirafu bizambi au bil khata'i fadila kai da cewa kai kuskure ba rage ma daraja shi ba annabi Musa ya da yayi kuskure yace fa farartu minkum lamma khiftukum yace sai ni gudu ni bar ku lokacin da ji tsoron ku can cikin suratul qasas ta yi bayanin wannan yadda al'amarin ya kasance ko ba karan bane wajen wada khalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan ko ba karan bane sannan kuma Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yatarqab fa wahaba li rabbi hukman Allah ya bani hukunci ubangiji na bani hukunci waje alani minal mursalin kuma ya sanya ni daga cikin manzanni wa tilka ni'matu annabi Musa annabi Musa ce wa fir'auna ai waccan ni'ima da kake cewa ka rene ni ni'ima ce ta munnuha alayya kana gora mini ita an abbatta bani isra'il an gane ko wadansu malamai suka ce na akwai alhamza shine kenan a an abbatta bani isra'il yanzu bayan kai yanzu dan ka bautar da al'umma ta har da kai min gorin ni'ima wadansu malamai suka ce a'a wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'ila ni'ima ce kana gora mini ita kuma bayan ka ka bautar da bani isra'ila kenan babu tambaya an gane ko ka bautar da bani isra'ila ma'ana mutumin da ya kashe 'ya'yan al'umma masu yawa ya bautar da su sai ya taimaka wa mutum guda cikin su yanzu wannan mutumin shi na da izinin da zai mutane bodi to turawa su ce sun zaka sun kawo da gidan likita sun zaka sun yi muna hanyoyi sun zaka sun yi muna kaza to ku a auna mutum nawa kun ka hallaka lokacin da kun kai mulkin mallaka daya halaran ma mutum nawa kun ka kwashe kun ka da shi can kasashen ku muku aiki ba abin shi ko dala in ka ɗauki ƙasar amerika yanzu fiye da kashi goma na baƙaƙe akwai a ƙasar kuma duk ya kai su bauta to yanzu bayan wannan sun yi muku ruwa sun gina muku ƙasashen ku kuma har yanzu bata ƙare ba kun ɗauki mata kun je kun yi ta zina da su sun yi muku renon 'ya'ya ba a biya ba sannan kun ci gaba da tsatsa arziki har yanzu kuna zuwa kuna tsatsa arzikin mu kuma sai ku ce kun yi mana kokari ko ku kun ba mu bashi wani na ga bai wani bashi ke jama'a cikin harkar ga kaga akwai reni shi yasa kullum mugu sai shi faɗi alkhairi shi guda shi koyi shirin shi dubu in ba ku gane ba sai sai ce yaudare ku don haka in ba ai anniya ba sai kiyama ta tashi suna biyan mu yahudawa da da itare da kashe musu mutane ga suna ana biyan su to mu mutanen na shi afirka har yanzu ba biya mu ko dala ko ko jinin bai hudiya hina bakin mutum da na sauran al'ummomin da aka kashe to fir'auna da ya ga wannan magana ba ta da daɗi ta annabi musa an yi mishi raddi mai ƙarfi sai fir'auna ya ce to qala fir'aunu wa ma rabbul alamin yace wai waye Allah ba ka ji wannan tambaya ta izgili mulki in ya kai mulki sai ga dan arme yana manta ubangiji ma rabbul alamin can cikin kwaha yace fa man rabbukuma ya musa ko ba ka dan bari to can ya tambaya da man lil aqil ma kuma ya tambaya da ni da ma li ghairil aqil ko ka ce tambayoyin yayi su a lokaci daban-daban kenan wani lokaci ya tambaya da man wani lokaci ya tambaya da ma ko kuma a'a duk lokaci guda da yi su man ya tambayi zatin Allah ma kuma ya tambayi sifofin Allah kina ya tambayi Allah da sifofin Allah qala sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ard ai Allah shine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su in kuntum muqinina har in kuna da sakankancewa qala liman hawlahu sai fir'auna ya ce mun suke kewaye da shi ala tastami'una ba ku ji qala rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin annabi Musa ce shine ubangijin ku shine ubangijin iyayenku na farko kala sai annabi sai fir'auna ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum ai shi wannan manzo da aka tura muku la majnun mahaukaci ne sai yasa Allah ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun da ba haka ne da an turo mutum sai a ce komai sai da kwaci mahaukaci na annabi Musa ya ce qala rabbul mashriqi Allah shine ubangijin mabullar rana inda rana take bulluwa wal maghribi da kuma inda rana take faduwa an gane ko mashrik malamai sun kace nan daga ishraq ne wato inda hasken ta yake bullowa shi yasa ake kiranta matla matla shams an gane ko inda rana take bullowa ba a ce masqatu shams inda rana take haduwa dan kaka sa tsammanin rana haduwa haduwa na take kasa da an kace maghrib daga ghurub na inda take boyuwa an gane ko eh ba a ce masqatu shams ba da ake cewa haduwar rana da Hausa da Hausa ne yake cewa haduwar rana rabbul mashriqi Allah shine ubangijin al-mashriq al-ramma inda rana take hitowa wal maghribi inda take boyuwa kuka ce take faduwa da Hausa wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su in kuntum taqiluna in kuna da hankali kaga fir'auna ya ce humci annabi Musa da hauka annabi Musa bai ya ce fir'auna mahaukaci sai ce in kuntum ta aki nuna in kuna da hankali kaga in ba su in ba su gane Allah shi shine ubangijin mahudara da wadon ta ba ko ba su yarda da haka ba ko da sun gane sun sani sun kisani sun zambi mahaukata shi sa kakkar da mutum shirina ma da wai ana gane ku eh an ce wani ake ba da labarin shi ya ta ya karanto ya yi karatu France sai zo gidansu bayan ya to vacancy sai zo suna zama da baban shi ana cin abinci sai dibi jakin gidansu sai ce baba baba wai wanga abu mina na sunan shi da hausa eh wai ya sunan shi da hausa wai wai sai mun ce kai babu kanan tun dazu nake tutun in hada maka babu kanan nayi abin nan da kai tahiya ni karo mamman muku kishiya da ni karo mata kishiya sai ta aihe shi gashi nan kanin kuna sai ce shi jaki ne to in mutum ya rena ma da wayo in ka sa abin da kake baka mai da mai martani irin na wauta a hankali kaka bi shi sai ce kanin kuna sai ce ah shi jakin ah to shi da kaga bai ce mai kai ba ku ce sai ce in kuntum ta aki nuna duk da yake Allah ya ce ma annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ai kaga ya ga mishi magana mai kyau amma da fir'auna ya canza salo shi ba sai canza salo amma ba tare da ya kai fir'auna hari ba a fakaice da kai hari mun gane wannan da kyau a nan alaramma wani lokaci ƙur'ani sai shi nuna mahudar rana guda ta wani lokaci sai shi nuna biyu ne rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wani lokaci shi nuna kuma biyu ne rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila can cikin muzammil nan kuma rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma wani wuri kuma sai shi nuna ai suna da yawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi jam'ina to ga kana kuma duk a alƙur'anance in ji ɗan ƙur'ani yuna to sai ka ce inda an ka ce rabbul mashriqi wal maghribi kuma haka ba ana nufin gabas guda ce jihar gabas guda ce da jihar yamma guda ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini na ana hankalta ma gabas tana da bangare biyu dama da hagu dama da hagu da an ka ce rabbul mashariqi wal magharibi ko ba ka dan bari da kuma can cikin qaha yace rabbul mashariqa an gane ko eh cikin safat nake son in ce an gane ko yawwa inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa bainahuma wa rabbul mashariq nan kuma an hankalta ba adadin kwanakin da ke cikin shekara shekara tana da kwana 300 da sittin ko ɗari uku da hamsin da hudu in an cire kwanaki shidda shidda in waɗansu watanni sun yi ashirin da tara tara to kowane yiri da rana take hituwa ya saba ma wani yini to shi sa an kira shi masharik da almahari kuma an hankalta mu kowane sati yana da nashi kwanaki kuma kowane wata yana da nashi kwanaki daga cikin qur'ani akwai kuskure kuma malamai su maka bayani in baka gane ba qala fir'auna yace la in takhassa ilahan ghairi in kan rike wani abin bauta wanda ba ni ba la aj'alannaka minal masjunin yace zan sanya ka cikin yan kasu kaji babu hujja dama in babu nasti sai nushi yanzu da karfi zai aiki ya bar aiki da hujja qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin yace ko da nazo maka da wani abu bayyananne ko ko wanda zai bayyana gaskiya ta qala fa atibihi yace ka zo da shi in kunta minas sadiqin in kana cikin masu gaskiya fa alqa asahu annabi musa jiha sandarsa fa idha hiya thu'banun mubin sai ka ta zama to thu'ban maciji mubinun bayyananne to thu'ban yana iya ɗaukar babban maciji ko kuma maciji can cikin suratul qaha ake fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga kamar babban macijiya can kuma cikin suratul qasas da cikin suratul naml sai ce ka annaha jannun kamar dan karamin maciji to ya za a yi ta zama to babban maciji karamin maciji ya an kai haka waɗansu malamai alramma sun kace can da an ka kira ta janun sun ka ce saboda lokacin tana karamin macijiya saboda lokacin annabi musa zai fara ganin ta macijiya nan kuma da an ka so fa'iza hiyar fa'ubanin sai ta zan babban maciji saboda can ana son ta juya ne kawai nan kuma gaban fir'auna ana son ta juya ta zan babba amma waɗansu malamai suka ce wannan kuskure ne saboda cikin tsaha ma da an ka ce yana tattaunawa da Allah fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a hayya babban macijiya ce sun ka ce a'a hayyatun jikin jannun jikinta jikin karaman macijiya ne a jikinta jikin babban macijiya ne hayyatun jannun kuma mutsin da take kamar dan karamin maciji da haka na za a rarraba ga kace qur'ani yana da kuskurewa kawo to wanda za a yada hu sai annabi Musa fitar da hannun shi fa idza hiya bayda'u lin nadirin sai gata tana haske kenan sai ga hannun shi yana haske al yadu da larabci muannas ne a Hausa mudakkar ne shi sa an ka ce fa idza hiya bayda'u ba a ce abyadu ba da Hausa kenan hannu namiji ne tunda za a ce hannu na yayi kaza ba a ce ta yi kaza amma a larabci yadu fa idza hiya an ka ce ba a ce fa idza huwa ba sai gata ta bayyana tana haske lin nadirin ga masu kallo anan intabe qala lil mala'i hawlahu sai fir'auna ya ce ma mutanen su ke kewaye da shi inna hadha la sahirun alim wannan mai sihiri ne alimun masani yuridu an yukhrijakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga ƙasar ku bai ce wa ardikum na ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas bi sihiri da sihirin sa min ardikum babu shi a can cikin suratu ash-shu'ara yuridu an yukhrijakum min ardikum fama za ta'murun nan ku min ardikum ya ƙara daga ƙasar ku a nan shu'ara'i fa ma za ta amurun ka je fir'auna mi za ku murna da shi nan mi za ku ba da shawara ka ji fir'auna ya koma da neman shawara to ba ya ce shi Allah na ba Allah ga neman shawara wani in ba da ƙarya ba muna gane ko to almuhim wannan kissa ta ci gaba abu guda nake son in dan faɗa wajen tattaunawa a cikin alqur'ani daga an ce qala wani lokaci an ga dama sai a ce wa qala tautaunawa in an gana makon sai a cire wawun saboda muhawara ce qala fir'aunu wa ma rabbul alamin ba ce wa qala musa ba sai an kace qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma dan an san magana annabi musa ce kidan ba bukatar wawun saboda muhawara ce imam ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya ishara zuwa ga wannan a wurare bangarori daban-daban mun ji wannan dake ko na biyu malamu niru duk cikin qur'ani kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf in yi wani babban mahukaci ko babu inda ƙala sun ka zo guda tara jere sai wanga wuri bari mu lissafa mu gani ko malamai sun haɗi daidai in sun yi kuskure ko mu jiya na farko ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamina nawa kenan ƙala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinina ƙala liman hawlahu ala tastami'una ƙala rabbukum wa rabbu aba'ikum al awwalina قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين القرآن أنت عليكم السلام تو المهم قالوا أرجه وأخاه na akwai sabanin qira'at mun taba bayani shi a cikin suratul abin nan abin da cikin suratul araf arjih wa akhahu an gane ko akwai waɗanda qurra idan muka diba sun karanta da arjih kaga sun yi maha'un sukuni to imam qalun ya karanta abin nan arjihi arjihi shi kuma imamu warsh arjihi ba tare da ya ja ta ba su su warsh da kisa'i da ibnu jammaz da khalaf sun karanta arjihi sannan kuma imamu asim ya karanta arjih sukuni kenan an gane ko yawwa to sauran kuma sun karanta da alhamza imam ibnu kasir da hisham sun karanta arji'uhu arji'uhu imam kuma abu amr ibn al'ala da yaqub sun karanta wato arji'uhu arji'uhu sannan kuma abdullah ibn zakwan shi kuma wanda rawi ne na ibn amir ya karanta abin nan abin nan arjihi arjihi to almuhimmu dai waɗanda sun ka karanta da alhamza arjihi an gane ko daga arja yurji irja'an ya jinkirtar da al'amari shi arji'uhu ko arji'uhu daga arja'a ne ka jinkirta larawa suna cewa arja'a yurji'u irja'an da alhamza ne farko da ƙarshe arja'a yurji'u irja'an ba wancan mai ainun ba arja'a yurji'u irja'an na mai yarwa shi ko wancan arja yurji irja'an ya jinkirtar da al'amari shi almuhimmu da sun ka ce ka jinkirtar da al'amarin shi wa akahu da dan uwansa wa ba'ath fil madaini ka tura a cikin garuruwa jam'i na al-madina hashiri na wanda za su taro maka mutane ya atuka bi kulli saharin alim za su zo maka dukkan mai sihiri wanda yake kwararre sahar siga ce ta mubalaga na'am mm wace inna sha'anu nazzil alaihim min as-sama'i ayatan wace la'allaka bashu nafsaka alla yakunu mu'mini fasara min walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a duk cikin duk ƴan uwanta ne eh duk cikin ƴan uwanta ne ba ita kadai bace suna da yawa ayoyi ne da tasriya al-ramma eh akwai su da dama فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أيون سنة ديوة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ولا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون من غيركم to Allah ce fajumi as-saharatu sahar nan babu bambanci tsakanin qurra sabanin na suratul a'raf ya atuka bi kulli sahirin alim ko saharin a qira'at hamza da kisa'i da khalaf nan duk sun karanta sahar za su zo maka da babban masani mai sihiri alim babban mai sihiri alimin masani masani na sihiri fa jumi'a as-saharatu an ka tara masu sihiri li miqati yawmin ma'lum dan haduwa ta wani ni sananne ma'lumin nan sananne wajen su maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un an ka ce mutane za ku hadu la'allana nattabi'u as-saharata sun ka ce dan mu bi masu sihiri in kanu humul ghalibin in sun kasance su ne sun kai rinjayi an gane ko gaji wai sai in sun kace sun tun kahin a te sun zaɓi inda za su shi yasa wani da zarar ana rikici to ya san wanda ya san dan uwa sai shi kullun dan uwansa na adda gaskiya kamar mace na wani masani yake cewa ita mace wuri bi an bata san Allah ba in za a yi mata kishiya bata san Allah ba in ko ta yi karatun duk duniyar ka in ba Allah ya gyara ba wuri na biyu in ɗanta ɗan karami yayyo faɗa to ko shi yayyo banna to shi adda gaskiya da ta ɗar mazani ita ita ɗanta adda gaskiya la'alla la tabi ustaharata in kanu humul ghalibin sun kace dan mu bi masu sihiri in sun kasance sun kai jaji kiran kaga tun da nan sun zabi position su ba gaskiya ta dame su ba shi wani ba gaskiya ta dame shi ba a'a in dai abu ya dace da sauran shi to shine gaskiya in bai dace da sauran shi ba gaskiya bane en point en trai in ji turawan faransa falamma ja as-saharatu lokacin da su masu sihiri sun ka zo qalu li fir'auna sun kace ma fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qurra daban-daban sun yi saɓani wajen karanta wato wannan wuri an gane ko yawwa za ka iske waɗansu sun karanta da hamzatul istifham akwai tambaya an gane ko akwai tambaya da suka yi wasu kuma sun karanta da wato abin nan a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin muna ganewa ko sun yi tambaya kenan a nan bai kawo sabanin abin nan ba kenan dukkan su ya kawo su da cewa sun karanta abin nan sabanin tahqiqil hamzi ne ya kawo wanda wasu suna tashil wasu kuma suna yin al-idkhal ma'ana su ƙara wata alhamza saman shi ba sani ko mun fahimta ba wato a inda lana la'ajiran sun ka ce yanzu muna da lada in kunna na hannun galibi na in mun kasance muni masu rinjayi kaga da yake ba aikin Allah na aka yi ba su abin da ya dame su mi jangastu shi yasa sun ka ce a inna lana la'ajiran shi yasa in kaga hankalin mutum ya koma zuwa ga kuɗi to da waya haitsa shi aiki an gane ko a'a kuɗi su wasila ne ba gaya ba ne idan kana aiki don ka taimaki musulmi sai an kai maka biya to biyan nan bai ishe bai zamantowa biyan ka a an baka abin da ka ba da lokacin ka na don saboda kai ma kana bukata abinci kana bukata iyalinka suna bukata abinci amma wannan ba zai iya biyan ka ba amma in kana yi ladan kuɗi to shikenan baka da lada wajen Allah shi yasa mutum ya tsarkake niyya sai a lokacin da zai yi aiki muna gane wannan da kyau ko yawwa mun gane wannan ko yawwa su lada su ta dame su abinda za a ba su jinga kenan in kunna na lughalibi da qala na'am kaji su fir'auna manyan banza yace na'am eh haka nan ne kuna da lada imamul kisa'i ya karanta na'im da na'am da na'im duk ma'anar su daya eh za a biya ku kai fir'auna yace wa innakum idan laminal muqarrabina yace ma kuna daga cikin makusanta nan sai da kawo wa innakum idan الدكتور استاذ الدكتور فاضل سامر رأي yake cewa idan da anka kara anan can cikin suratul araf ba kawo ta ba wa innakum lamin al muqarrabin anka ce yace saboda yadda anka bijiro da qissat a cikin suratul shu'ara an yi nuna tahaddi da kalubare wanda ya ba annabi Musa yawa don kaga cikin suratul shu'ara har tattaunawa annabi Musa da Fir'auna kala kala kala kala an kawo cikin shu'ara ba kawo wannan ba to kaga shi yasa sai nan sai da aka ƙara izan fir'auna sai da ya ƙara ƙarfafa musu ya ce ku tabbat kuna daga cikin waɗanda za a ya ce innakum kaga inna ta akili na izan an ka ƙara la alaramma kuma an ka ce minal muqarrabina an ka kawo suna wanda yake nuna subut an ga bai ce zan kusanto da ku ba cewa ya ma kuna daga cikin makusanta abu na wanda ke tabbatacce kenan ba a canza shi qala lahum musa alqu ma antum mulkun sai annabi musa ce to ku jefa abinda za ku jefawa can cikin tsaha su sun ka fara nima qalu ya musa in ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa alqu aslin shi al wato da ce musu alqu alquyuni alqiyu ma antum mulqiyuna daga alqani amma sai an ka shahi wancan alif wanda aslin shi ya'un fa alqaw hibalahum alqayuni kinan suka jefa sandar su sandunansu hibalahum kace igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu wa qalu sun kace bi izzati fir'auna mun rance da karhin da girman fir'auna inna lanahnu al-ghalibuna kaga zan sun kace inna litawkidi nu lanahnu kaga la kuma sun kace nahnu sun kace kuma al-ghalibuna mu'akkidatu sun yi yawa dan kaga suna iya cewa innal ghalibuna ko su ce na hannun galibuna amma sun ka ƙara inna sun ka ƙara la sun ka ƙara nahnu kuma sun ka ce al-ghalibuna ga mubtada ya zan ma'arifa ga kuma khabar ya zan ma'arifa ga hasr mu'akkirat sun yawa mai ilimin balaga in ya fara taujihin wannan sai ka abin ga sun ka ce su ne za su yi rinjayi to ana nan ana nan Allah ce to fa alqa Musa asahu sai annabi Musa ya jefa sandarsa fa idza hiya sai ga ta talqafu ma yafikun Imam Hafs rawi na Asim ya karanta talqafu fi'li ne thulathi kiran laqifa yalqafu an gane ko yawwa to sauran qurra kuma fa idza hiya talqafu an gane ko duk da yake shi imamul bazi yana da wato abin nan yana karanta shi fa'iza hiyar talakaf hiyar talakaf kenan hiyar ta talakafu ne sai an ka idhalin wato ta'un cikin ta'un an ka shanya ta cikin ta su ko sauran sun karanta fa'iza hiyar talakafu asali cikin nan fa'iza hiyar ta talakafu ne sai an ka shahi ta'un daya sai ga ta tana haɗi ko haɗe ma ya afi kuna abin da sun ka juya asalin afika ya afaka ya afiku shine ya juya abu don sihiri ai juyar da abu na daga hakikati Allah ce to fa ulqiya as-saharatu sajidin sai masu sihiri sun ka fadi suna sujada an gane ko qalu amanna bi rabbil alamin sun ka ce mun yi imani da ubangijin talikai an gane ko rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna kaga da sai an gabatar da Musa akan Harun mun ka ce lil fasila kuma saboda annabi Musa shine asulin risala shine farko shine asalin wanda an ka tura yin dokan ba annabi Harun can kuma cin tsaha sun ka ce amanna bi rabbi Haruna wa Musa to wasu sun ka ce abin da sa aka jinkirta Musa a nan saboda fasila ƙarshen ayoyin yanzu ɗaya kuma saboda annabi harun alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ya fi annabi musa yawan shekaru alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim to ba mu sani ba dai ko wajen shekarun haka ne ko ba haka ba fa ulqiya saharatu ala ramma sai masu hiri sun kawadi sajidi suna masu sujada nan malaman balaga sun ce an kira su as-sahara bi itibari ma kanu domin lokacin da sun kawadi sun kai sujada sun yi imani kidan ba a ce musu masu sihiri an gane ku Allah ce qalu amanna bi rabbil alamin sun ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun qala amantum lahu can cikin suratul a'raf qala fir'aun an gane ko amma dan babu fir'aun da tsaha da su ara'i babu fir'aun qala amantum can cikin arafi bihi nan kuma lahu qala amantum lahu za ku yi imani da shi bihi za ku yi imani da shi a matsayin manzo amantum lahu za ku gaskata shi tana yawan fir'aun ya faɗi waɗannan guda biyu kina yana nufin kun yi imani da shi a matsayin manzo kina in kun gaskata shi kuma yanzu kun ɗauke shi a matsayin annabi qabla an adana lakum kafin yi muku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr lalle shine babban ku mai gidanku wanda koya muku sihiri fala sawfa ta'lamun can cikin araf fa sawfa ta'lamun cikin araf kuma inna hadha lamakrun makartumuhu fil madina cikin taha innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf ko ba ga bane fala sawfa ta'lamun saboda tahaddin shi da yawa sai da an kace la sawfa kaga araf ba kawo shi ba saboda uslubin da ana nuna tahaddin yana da yawa da sannu za ku sani la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf fir'aun ce zan yanke hannayenku da kafafuwanku min khilafin asassabe wala usallibannakum yace zan tsige ku ajma'i na gaba daya can cikin a'raf yace wala usallibannakum an gane ko ajma'i an gane ko abin nan thumma la usallibannakum ajma'i can kuma cikin taha yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhl an gane ko kaga kenan yana nuna cewa fi juzu'in nakhli a cikin ya ce zai tsitsige su amma bai faɗi akan mine zai tsitsige su ba kenan sai ka gane cewa waccan sai ka ɗauko wannan ka haɗa da wannan sai ya baka mi sai ya baka kissa gaba ɗaya an gane ko kaga can cikin arafa ya ce la uqatti anna aydiyakum arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in amma cikin qaha sai ce la uqatti anna aydiyakum arjulakum min khilafin wa la usallibannakum sai ce fi juzu'in nakhli kaga cikin tsaha ya gwada akan kututturin dabino ne wasu ma sun ce a'a fi juzu'in nakhl ma sai an rarake dabinun can cikin shi da a tsige su tunda sun ce fi bi ma'ana ala an gane ko to amma cikin araf sai ce ajma'ina cikin shu'ara ya ce ajma'ina cikin tsaha bai faɗi ajma'ina ba don ka gane babu wanda za a bari cikin su mun gane wannan qalu la dhayr ko sun ka ce ai ba wani abin ba damuwa ba damuwa cikin arafi ba faɗi wannan ba sai aka ce qalu inna ila rabbina munqalibun amma na sai an kawo lazair saboda tahaddin yana da yawa sun ka ce inna ila rabbina munqalibuna can kuma cikin araf qalu abin nan inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna qalu inna ila lazair inna ila rabbina munqalibun sun ka ce mu ga Allah za mu koma an gane ko cikin taha sun kace mai lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat ba za mu fifita ka ba aka abin da zo mu da gaskiya sun kace inna nataba umumuna fata an yaghfira lana rabbuna khatayana ubangijin mu ya gafarta muna kurakuran da mun kai an kunna awwalal mu'minina dan mun kasance farkon mu'minai nan ba su da suna sun kawar imani ga a duniya a'a awwalal mu'minina min ummati musa eh muqayyad ne ko ko awwalal mu'minina min ghairi qaumihi domin mutanen shi sun yi imani da shi eh al-ramba wai wai wai Allah ce wa auhayna ila Musa mun yi wa annabi Musa wahayi an asri bi ibadi ka tafi da bayina an gane ko Imam Nafi al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani da Imam Ibn Kathir al-Makki sun karanta an asri bi ibadi daga sara yasri ne sulasi ne an asri bi ibadi shi ko ruba'i ne asra yusri isra'an wasu sun kace duk ma'anar su daya wasu sun kace a'a an asiri bi ibadi kai tafiyar karshen dare an asiri bi ibadi kai tafiyar farkon dare kenan da ta farkon dare ta karshen dare duk ya hada Allah ce bi ibadi da bayina innakum muttaba'una ku za a bi ku tabbat fa arsala fir'aun fil madain hashirin fir'aun ya tura a cikin gari masu tattarowa an gane ko dama can ma an ce abin nan qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hashirina can cikin suratul araf sai anka ce wa arsil fil madain wa arsil ne nan kuwa ba'as ka tura duk dai da arsala da ib'as da nuhin ka tayar ka tura shi ko nan a cikin suratul eh, abin nan bayan an ce eh, wa ba'as nan kuma sai anka ce fa arsala fir'aunu fil madain hashirin fir'auna ya tura masu tattaro mutane yace inna haula ila shirzimatun qalilun waɗannan mutane shirzimatun yan jama'a ce yan kadan qaliluna yan kadan kwarai da gaske wa innahum su lana game da mu da ghaizuna sun fusatar da mu tunda ba wa shi na son shi gudu ba ba shi izini ba kaga ya fusatar da su ghaizuna asalin shi ghaizuna ne daga ghaza ya ghizu ghaiz asalin shi ghaiz fir'auna yace wa inna mu lajami'un dukkanmu hadiruna muna cikin sauna an gane ko ko kuma hadir abin nan hadiruna muna cikin tsoro akwai qira'a ta Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Kufiyuna kidan da Abdullah ibn Zakwan rawina Abdullah ibn Amir hadiruna muna cikin tsoro dama mun san za a iya yin haka sauran ƙura sun karanta wa inna jami'un hadiruna daga hadir mai cikin sauna kidan muna cikin tsoro kwarai da gaske waɗansu malamai suka ce a'a hadiruna muna cikin tsoro hadiruna holke muke ba kwana muke ba mun san abin da muke yi dama muna dakon su tawo ina fata an fahimta kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha wato ta 616 Allah ce to fa akhrajnahum sai mun ka fitar da su min jannatin daga gonakai wa uyun da kuma maremari na ruwa idanun ruwa kenan an gane ko Eh, Imam Ibn Kasir al-Makki da kuma Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Kufiyuna waɗanga da Abdullah ibn Zakwan da Shu'ba rawina Asim sun karanta wa uyun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa wa uyun sun karanta wa uyun duk dai malam bata canzawa cikin suratul dukhan sai ya ce kam taraku min jannatin wa uyun can kam taraku na Allah ce wa kunuzin da kuma taskoki na arziki wa maqamin karim da matsayi mai mai girma na mutunci can kuma cikin suratul dukhan wa zuru'in wa maqamin karim can wa na'matin karu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin cikin dukhan sai muka gadar da wannan abubuwan waɗansu mutane na daban to nan ba a waɗi- ba- can ba a waɗi suwaye su ba amma nan cikin su ara sai Allah ce kazalika wa awrasnaha bani isra'il sai mun ka gadar da bani isra'il to shikenan sai Allah ce fa atba'uhum mushriqin fir'auna ya bi su annabi Musa mushriqina ra- rana tana batun ulluwa dama bani isra'ila sun ari kayan su don su yi wasa waɗanda sun ka fita da su waɗanda sun ka ce humilna auzaran min zinatil qaum ko falamma tara al jam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga muta, suka ga juna ra'a ya gani tara'a an ga juna ido da ido inji malam Bahaushe ko ido biyu ko ido hudu Allah ce falamma tara atil fi'atani nakasfa ala aqibaihi shedan suratul anfal falamma tara al jam'ani qala ashabu musa sai sahabban annabi musa sun kace ashe annabi musa shi ma shi da sahabbai inna lamudrakun sun kace lalle mu an cin muna inna taukidi lamudrakun an cin muna qala kalla annabi musa ce a'a inna ma'iya rabbi sayahdin an gane ko yawwa imam hafs ya karanta inna ma'iya rabbi sayahdin sauran sun karanta inna ma'i rabbi sayahdin wannan bai canza ma'ana ko an yi ma ya umfata ko ba yi mata ba yace ubangiji na na tare da ni zai shiryar da ni to daga nan ne Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yace akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya wal idrak ru'ya kana iya kaga abu da nisa al-idrak shine ka san hakikanin shi to da Allah yace la tudrikuhu al-absar gannai har abada ba za su iya sanin hakikanin Allah gaba ɗaya ba sai dai abinda Allah ya so na ru'ya ta Allah domin nan ru'ya daban idraki daban yadda da yace lan tarani bai ce lan tudrikani ba da waɗanda suke nufi za a ga Allah ranar tashin alkiyama Allah ce to fa auhayna ila Musa sai muka yi ma annabi Musa wahayi ana ran ba can aya ta 52 wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi da wawu nan ko fa auhayna ila Musa da fa'u me yasa saboda wawun la tufidu at-ta'qib ba tana nufin kai tsaye ba shi yasa bayan an yi zancen masu sihiri fir'auna ya ce zai tsige su wadansu malamai suka ce bai tsige su ba tsoro ne ba su tana yawa ya kulle su ko ya kore su wasu malamai da su sa'adi suna ganin ma an ma tsige su an halakar da su an gane ko tau sabani ne malamai duk dai tun alqur'ani bai faɗa karara ba tau ana nan ana nan an tsige su ai ba da tsige suna ba an kai ma annabi Musa wahayi an asiri bi ibadi an ci gaba da zama shekara da shekaru fir'auna ya ci gaba da azabtar da su daga bayan Allah cewa auhayna to amma nan qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayadin fa auhayna ila Musa babu lokaci mai yawa kai tsaye an kai annabi Musa wahayi an idrib bi asakal bahar ka bugimi teku da sandarka ashe wannan sandar za ta yi aiki mai yawa a laran ba ko da ya buga famfalaka na an shahi wa abu fa daraba famfalaka ko da ya buga sai dutsen ya tsagi waya teku ta tsagi fa kana kullu firqin ka tawdil azim sai zaman to kowane bangare guda biyu ka tsaudi kamar dai dutse ne al'azim wanda yake mai girma ruwa ga sunan sun rarraba an gane ko yawwa to duk inda kaji an ce za a tseratar da annabi Musa sai a ce albahar an gane ko akwai kuma alidrib bi asakal hajar nan kuma lokacin da sun ka nemi shayarwa ne sai kai hattara Allah ce wa azlafna sammal akharin sai mun ka kusanto samma can nan ba sun mana bawa kamar inda aka ce muta'in samma can sai mun ka kusanto al akharina wadance ne ya su fir'auna kenan an kusanto da su kenan wa azlafna al akharina samma kenan mun ka kusanto waɗancan waɗanda ba su annabi Musa ba san ba a can wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'i Allah ce sai da mun ka tsirtar da annabi Musa da wanda yake tare da shi gaba daya cikin qaha sai Allah faɗi bayan ya buga hanyar da ta samu ba ya ce nan bangare nan bangare ba hanyar da za su bi ai in ruwa sun jaye akwai sauran ruwa alarma ai danyi ake samu Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan kasar bushewa ta yi a alqur'anin ta abba wa an jela musa umma wa ajma'in Allah ce thumma aghraqana al-akhari sai mun ka nutsar da sauran sai da Allah ya hatta idza wato wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amartu bihi banu isra'il ka jadda abin yadda ya faru Allah ce wa an jela wa thumma aghraqana al-akhari an gani ko sai mun ka nutsar da waɗancan Allah ce to inna fi zalika a cikin wannan kissa ta annabi Musa da Fir'auna la aya akwai aya amma wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su ba za su yi imani ba nan idan ce aya kana iya dauka shi duk kissa an hada ta jinsi ne na aya ko ko a cikin ta la aya aya nan sai ta zama to na kira ce litanwi'i ko litakfir yana nuna akwai ayoyi daban-daban wa inna rabbaka وما كان اكثرهم مؤمنين da yawansu ba za su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijin ka shine al azizu mabuwaye ar rahim shine mai jinkai rahim daga rahima yarhamuni fa ila yaf'alu shi ko al aziz daga azzaya ya izzu ko azzaya azzu ko azzaya uzzu abu guda na karshe wanda zamu kare da shi shine malaman ilmul munasaba suke cewa annabi Musa ya shiga cikin ruwa da karhin Allah ya hita lahiya bai da karhi kaga an jefa shi cikin ruwa ma lokacin da bai ma san inda yake ba kuma karan bari ko awhayna ila musa an ardihi fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yam an kaje cikin ruwa kuma yake ta lahiya da ƙarfin wa Allah to shi ko fir'auna kuma da annabi musa ya shiga ruwa da yake da ƙarfin Allah ne lokacin da ruwan sun ka jayi kuma yake da ƙarfin Allah gashi yana mai rauni a bayan ƙasa fir'auna da yazo sai da to da iya ƙarfin shi kaf dan fir'auna fil madain hashirina kuma ya tunzura mutanen su ya musu caji saboda adda an zo a halaka suka aje tausan su da shir da mutum kalbi ba su da yawa wa innakum lana la ghaizuna sun fata mu da rai wa inna la jami'un hazirun ko hazirun kuna cikin tsoro waɗannan bayan in sun ka gudu kenan sai su shiro mu da wani shari'a a kare da su ka a bar komi dama ko jariran an saba kashe ballan tana manyan wanda bai laifi an kashe ballan tana mai laifi a ina turan nan da fir'auna ya shigarwa sai halaka da ya shigar kari da kare Allah ba ariya sai ta kare shi yasa kullum ka ce la haula wala quwwata illa billah kamar al'amari ga Allah duk makiyanka ka ce ka bar su da Allah in ka fahimci za a harka kuma ka gudu ka tsaya sannan abu na biyu ana ramma shi ne fir'auna a daruwa ya alfahaji wana da fir'aunu fi kaume har da kala ya kaume a laisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun da ya alfahari da ruwa Allah ya kyale shi sai da tattara jama'a sai kuma Allah ya hallaka shi da ruwa ilmul munasabat munasaba kenan wani ilimi da ake cewa ilmul munasabat yana da fannoni daban-daban na dan baku misali shi dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da manturi Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh